ta'agatun al'amuran zama karuwa ma ake duk da mutuwa mutuwa tana dauke tana dauke ɗaya ɗaya amma an fi an fi an fi yawa an fi yawan haihuwa fiye da mutuwa saboda haka mutane karuwa suke saboda haka wannan kare kar kare sa ka rika ganin kaman ana raye ne na'am ana raye amma kai ran da mutuwa ta zo za ta tafi da kai wannan wani wannan wannan wannan wani janibi ne na na fassara nan ina karanta muku na shi ra'ayin ibn maisan sai ce fanaha alaihi salam asami ina an inhida ilin nafsi bi hadhihi al-khadi'a sai amir mu'min alaihi salam ya hana mutane daga yaudaruwa da irin wannan yaudara wannan wato yaudaran kana ganin ana raye ga jama'a da yawa ka ɗauka kamar kai ma an dunga rayuwan kenan kamar wanda ya mutu shine kawai mutu su faga da yawan mutane sukan ga in suna raka mamaci suna ganin kamar shine kawai mutu kamar su ban da su ba haka shi ma shi da ya mutu ai shi ma baya tsammanin zai mutu bane to sai mutuwan ta zo to haka kai ma ran da za ta zo ba kana tsammanin zaka mutu bane zaka mutu haka za ta yi maka wa asnadar guru ila sawadin nasi la annahu madatu to kuma ya jingina rudunan ya zuwa yawan mutane saboda shine mada din yi rudun ba shine ainihin yawan mutane ke ne rudun ba ba shine sanadi ba saboda ganin mutanen ne yakan sa aro ba su mutane suka rudu mutum ba amma ganin su sai ya sa shi ya shi ya rudu kansa da tunanin cewa akwai akwai mutane da yawa wanda ya mutu ne ya mutu wannan ba ala fasada tilkal hadi'a wal iktirar ya kuma ya faɗakar madangane da bacin wannan yaudara da kuma rudu da inda yake cewa fa qadara aita man kana qablaka mimman jama'al mala wa hadara iqlala wannan magana ta gaba ki ina cewa wannan ra'ayin ibn maitam akwai akwai harwala a babin ruduwa da girman kai mutum ya kan ganin mabiya ya ga jama'a hulululu tare da shi sai ga shi kenan kamar shi komai lafiya shi ma wannan kaga wannan wani rudin ne yawan mutane kada yawan mutane ya ruɗe ka ka ga cewa kamar kai ma kana nan da rai na ma ko da lokaci akwai mutane akwai lokacin da duk aka mace ne gaba da aka rasa kowa da kowa an taɓa yin haka ne alama sai dai dubanin annabi nuhu da aka ɗibi mutane a jirgin ruwa da aka halaka sauran amma sauran lokuta mutane ɗaiɗai ko da ma wani abu ya zo ya ɗibi mutane da yawa amma ba akan yi ba akan mutu ne gaba ɗaya ba saboda haka ko da lokaci akwai mutane amma kuma ana mutuwa inda ma ainihin za a yi lissafin masu mutuwa ɗin a duk shekara a za ka ga ashe ana tafiya da yawa al'alayalin kada kada ganin akwai mutum ya sama kai ka rudu kaman kai ma kana nan za ka mutu to shi ne ce fa kadar aita man kana kabla ka ai kaga wanda suka wuce kafin kai wanda suka samce kafin kai min man jama'al mala na wanda ya tattara dukiya kaga wani wani ya tattara dukiya wa hazara al iqrara ya kuma kiyaye karanci wato ainihin yanzu nan ya ce hafa minal iftikar ya ji tsoron karanci to yana yiwa ina dauka yana ce dauka yana nufin ya kiyaye karanci ba na ya aminta ba ya zai samu karanci ba amma nan ba ka yi fasara ba ya ce hafa minal iftikar wa masa'atul hali yana jin ya tattara dukiya yana jin tsoron rashi talauci amma wal ala hadaral iqrar din yana nufin ya kiyaye wato yana ganin yanzu shi yana da dukiya kuma ya yi bankwana da talauci haka da nake tsammani yake ne ko kuma ta muje yadda yadda ce din mana yana jin tsoron talauci ya tara dukiya ba ya maganin talaucin ba kenan fa kama da kaga mai mai dukiya wanda ya tattara dukiya kuma ya zama ya yi tsoron talauci saboda haka bai sake ba yana da dukiya mai yawa wa aminal awaqiba ya amintu daga aqiba abinda zai biyo wato kenan nan ya ce idma anna bil aqarib aqiba anan ya fassara shi da makusanta ne awaqiba wato ainihin ana ce matsa aqiba saboda shi ne ke mai gurbi to aminal awaqiba yana nufin ya aminta da magada ke shi yana jin komai lafiya lau amma fasar da ni na ɗauka yana nufin abin nan ainihin aminar awaki ba ainihin ya kamar yana ya aminta da abin da zai biyo yana ganin komai lafiya da to to ba ba ba wan- ba- ba wannan ne ma kan maganan ba sai ce kuma ɗulul ɗulu amalin yawa shine shine fi'ili din qara'aita man kana qablaka mimman jama'al mala wa hadara al-iqrara wa amina al-awaqib dulu amale dogon buri kaga shi dogon burin kenan ya ya sa shi ya aminta kenan wasti'ada ajali wasti'ada ajali da nisanta ajali wato ka- ka sha ganin mutanen da suka yi da dukiya mai mai yawan gaske kuma suna jin lafiya lau suna da dukiya da yaya suna cikin aminci ba su ba- ba- ba su jin tsoron talauci to amma mene kuma suna da dogon buri za su yi ma kaza za su yi kaza za su yi kaza suna- suna shirye-shiryen abubuwan da za su yi nan gaba kuma sun nisanta ajali ba su saboda wasu wasu mm, abubuwan da suke so su yi ma sun sa su a shekaru masu zuwa ne saboda mene suna ganin za su kai shekaru to amma me ya faru kai fa nazara bihi da mautu fa az'ajau ai ka ga yadda mutuwa ya sauka masa kamar eh, s- s- s- saukan bazata kaga inda mutuwa kawai ta zo baka ta tafi zige shi yana cikin wannan hali da dukiyansa da komai la- da- da- da iyalansa yana ganin komai lafiya lau yana son zai yi kaza ma zai yi kaza yana ta shirye shirye yadda zai shimfiɗa rayuwa ai kaga kawai sai mutuwa ta zo, sai ta sai ta ɗebe shi kai fa na- sai ta kam- kamar kamar diran ah, runduna makiya ta inda ba a zato shine akan ce nazara bi sahifi ya zo zo ka sai kawai sai kawai su- su- su- su bayyana kawai ba zata mutum ya sa a cikin ce ai yanzu zurnunan makiya suna yana ce ai tsakanin mu da su ai ya kai kilomita goma ko sun harba bindiga ma ba za mu ji karanta ba kawai sai a gan su ga su ga su su to kaga irin wannan kaga zuwan ba zato haka mutuwa ta kansu ana tsammanin tana nesa ne sai kawai ta zo bakatata to kaga irin wannan wa akhadhat wa akhadahu min ma'amanihi mutuwa ta dauke shi da yake mutuwa mace ce a Hausa ta dauke shi daga ma'amintansa ma'amintansa inda yake cikin na yake cikin nats- natsuwa yana gidansa yana zaune a gida lafiya lau kankanin iyalansa ana ana raha ana cewa awo a kai sai bari sai gobe amma sai ci bari sai gobe ba ma cewa insha Allah to kaza ka shi zan yi gobe ko kuma sai jibi ai ma ina shirin yana taban nan yana cikin haka nan a cikin ma'amintansa kawai sai mota ta zo ta- ta damuke shi a ma'aminta sai ga shi kai kana gaga wannan ah, mahmulan ala awadil manaya ka gan shi a- a- a- ana ɗauke da shi a kan katakan mutuwa anna shi kenan makara Fa- ka ai ka sha gani a rayuwanka ba ka karanta ka ji labari idanka ne ya gani kaga lokacin da ka ga wani an ɗauko shi a kan annashi za a ji a business kuma ka san shi mutum ne mai mai dukiya da lafiyan jiki da komai yana jin lafiya lau yana dogon burin zai kaza kuma gashi kawai sai gashi mutuwa ta yi masa mazata ya ta'ada bihi rijalur rijal Muta- m- m- eh, mutane na mimika shi wannan ya mika wannan ya karba ana- ana shi aka hamlan lahu al- alal manakib suna dauke da shi akan kafadu ba imsakan bil anamur suna rike da shi da yatsu wato ma'ana ka sha ganin ana wucewa da gawa a ce wannan wani a ce wani ne kuma ka san shi shi mutum kuma kai ka tabbatar a yi bai taɓa tsammanin zai mutu yana yana jin tsaf amma kuma gashi ya mutu wannan aka faɗa maka wannan kai tuna kai gum shiru za ka tuna da wani da wani wani ai abin da ya same su to haka nan ma'ana kai ma ainihin kai kuma sai a kana tsammanin naka kuma sai ya zama da man kenan kai sai a ce ai ba- kai ban da kai ka san ko mutanen da ake ce mu- suke son a ce masu ransu ya daɗe inda bambaɗo zai je ya koɗa su ya ce ranka ba ma daɗewa yake dawamamme ne ba za ka mutu ba sam sam eh sai ya san ƙarya yake masa zai ce ban ba da wanda wannan magana kai dai ka ce a daɗe ba a mutu ba amma dai za a mutu in yi ce ran- bai- ba kawai ransa ya daɗe ya ce masa ba sai ya ce ranka daram ba za ka mutu ba sam kai da mutuwa har abada yana masa kirari ya kake gani zai rudu da wannan kirari zai je ƙarya ne ba- ba- ba ma zai ba shi wa'yan sabuwa ba kawai dai ya ce dai a daɗe eh, ya daɗe kare masa magana mutuwa ya ce dai to sai ya sami ɗan ayansa abubuwa to kaga ko ransa ya daɗe ya san cewa sau nan ma kana ganin ransa ya daɗe ana kwasan su ana ɗaukar su ya daɗin ko bai daɗe ba Yawa, to ma'ana yadda kake ganin ana ɗaukan mutane a makara haka za a ɗauke ka kai ma wata ran kuma yadda kaga su inda aka ɗauke su ba suna tsammanin za su mutu ba ne haka kai ma za ka za ka mutu baka san za ka mutu saboda haka kai kar ka ruɗu ta kanka za ka yi ma'ana kai ta kanka kun san wannan cikon magana muke ya amir mun hada rantsuwansa yana cewa ah, fa inna wallahi aljiddu lalla'ir wal haqqu lal kadhib wa ma huwa illa al maut to haka nan abinda ake faɗin nan kamar kamar ya auku ne haka nan kuma bak- baka tattan kawai sai kaga kawai an mu- ka- ka mutu mutane kuma suna nan in ka mutum kuma zai zama kowa ma ya mutu ne mutane suna nan kuma za a ci gaba da rayuwa za a ci kasuwa ko ka taɓa ganin wani yaro su an fasa cin kasuwa ko da na garinsu ne in aka tsaya kwana biyu a za a ci za a miƙe ka ci gaba da harkoki to kar wannan ya ruɗe ka haka mutuwa take to banda wannan kuma sai sake karfafa wannan magana da yake na cewa kada fa mutum ya gomo ya ya rudu kada fa mutum ya rudu domin ga wani ga wani ga wata mi- wani misali da yake bara amma ra'aita alladhina ya'maluna ba'idan wa yabnuna mashidan wa yajma'una kathiran baka ga waɗanda suke buri do mai nisa ba dogon buri ke baka ga mu- mutane da suke da dogon buri ba da yake am- eh, shi sharifar rari yakan rika ɗebo abin da ya burge shi ne a kalama amir muri yana magana amma kuma kalamu- kalmomin yana tsuntsun tsatsafa su ne gurin ban sha'awa kaga mai- sai ce ya amaluna ba'ida wa yabnuna mashida wa yajma'una kathira wato su yadda ya jera kalmomin ya- ya maduna ba'ida in za a koma in za a koma eh, ga ga- ga ka'idan harshe ma'anan ya amaluna amalan ba'ida to sai aka cire amalan sai ce ya amaluna ba'ida kaga baya su- suna burin suna burin dogo ne suna do- burin buri buri dogo ma'ana dogon buri suna fatan za- za su yi kaza za su yi kaza a nan gaba za su yi abubuwa suna da lissafi za su gina kaza za su yi kaza za su abubuwa da dan gaba za su yi ai kira ma za su riƙe wasu ma- makamai duk dai suna ta wannan to kuma waye bino na mashida to shi ma ya bino shi ma mashida din ainihin ya tsallake mai ana ya bino na kasaran mashida sai bai ce kasar din ba sai ce bino na mashida suna ginin hamshakan gine-gine akwai kasarin mashid a cikin alkur'ani bi irin mu'addalatin wa kasarin mashid Allah ta ya tada mutane da dangane da kan kangayen gine-gine na wa'inda mutane suka taba sama kaga hamshakan gine-gine sun zama kangaye kaga kuma rijiyoyi an ƙaurace musu wasu ne suka zauna suka rayu a wurin kamar ba a yi su to haka nan akwai kaga waɗanda suka yi hamshaƙa ƙin gine-gine wajen al'amarin gini har yanzu eh, gini ba a kama a ƙaban mutanen da ba yanzu mu gine-ginen da suka yi aka- aka ji a ta kallon abubuwan al'ajabi a rasa mata da ya suka yi suka yi suka yi wannan gini technology din ya ɓace to kaga sun yi gine-gine hamshakai wanda wasu sun shekara da shekaru amma yanzu ana ganin kan gayansu wai jima'una kathira shi ma kathira ma'anai ma'ana ya jima'una malan kathira sai bai ce malan ba ya jima'una sai ce ya jima'una kathira ma'ana ya jima'una malan kathira to da yake shi kamar yake ce shi yana shi sharifa rabi shi shi balaga yake kallo shi yasa sai ɗaya ya yi mana wa'yan to ya wa'yannan mutane kaifa asbahat buyutuhum qubura wa ma jama'u bura wa sarat amwa to shikir kaifa asbahat buyutuhum qubura wayannan mutanen yaya kuma aka waye gari gidajen sun zama kaburbura wa ma jama'u bura abinda kuma suka tattara ya ya halaka halakakke kamar misali a ga kangon gari wanda da can mutane sun zauna har a ga ganuwa ga gine-ginen gidaje manya-manya har a ga hamshakin fada amma ba mutane ba kowa ko wannan kamar kwana uku da suka wuce nake gani an nuna amfanin drone technology wannan irin jirgin sama marasin matuki an yi amfani da shi a tsora masa kamara to ya bi ta dokan daji yana daukan hotuna ya dauko hoton wani birni a italiya wanda ba mutum to da yake sun gina akan tsaunuka ne mutane da wanga su shiga su gari amma da shi kamara din sai da ɗauko ana gani ta sama ga hamshakan gine-gine ba kowa a wurin to yadda ya zama gine-ginensu sun zama kaburburansu kuma su kuma dukiyoyin da suka tattara fa da shagalolin da aka sha ina raguwa kila in aje wa'annan wuraren ana dudduba kila a ga waɗansu ɓaraguzan waɗansu abubuwa da suke nufin an sha shagali amma ba shagali kamar aka ga waɗansu yansu tasoshi da waɗansu cokula an san lallai waɗansu kayan shagali an riga an kuma aka ga waɗansu kofuna da waɗansu kwalabe an san an shasha abubuwa amma babu wa'yan abubuwa tun sun wuce an sha shagali amma kaman ba a sha ba ba kaman ba a yi su ba to haka ne to wannan ma ko da ma ba gango ba idan mutane su wa'yannan mutane suka wuce mutane suka wuce kina ne ga cewa gidajen su zama kaburbara da suna ina ne ina tambaya da ina suke a gidaje yanzu ba a kaburbura to shikenan kaga da can gidajen sun koma kabari ba lalai duk ilan gidan ya zama kabari ba in mutum ma yana gida hamshaki aka ɗauke shi aka kai shi makabarta ai kaga gidansa ya koma mene ya koma kabari ya je fulotinsa kamar yadda makaranta ba amiru yana cewa rabanka na ƙasa fulotinka me fulotinka kowa yana da fuloti kuma shi kenan kasonsa na ƙasa ba rigi ba ƙari shine tsawonka da faɗinka duk masu haƙin kabari ma har suka zo su auna ne su sa su auna su haƙa daidai tsawon mutum da don tura shi ake ta yadda ainihin idan kabarin ya cika tsawo sai an ciki idan aka sa shi aka sa kansa aka kafa wajen kafa da sauran wuri sai a kwaba ƙasa a sassa kula a ciki sai kafansa ya tokari ƙasa kansa ya tokari ƙasa kuma akan je saka mutum ma a ga ya dan ya dan yi kiba ya fi karfin kabarin a dan fafe daidai wajen cikin a tura shi cikin sai tafi ƙasa bayan sai tafi ƙasa haka ake so kan sai tafi ƙasa kafan sai tafi to fulotin sa kenan iyakan abin da ƙasa ta bashi kenan ta ce to wannan fulotin ka kina ka ne a saka a tsora shi kuma shi ma din baka da control a samansa ko ƙasansa don akwai wasu da sanunan da zai zo mana bai zo mana ba amma wurare wasu wurare suna yin kabari ɗaya suna sa mutane da yawa kamar a makabartu da fitattu wanda kowa yana son a kai shi wannan kabarin to yakan zama dole an haka kabari ɗaya sai a haka shi a irin lahadu ne sai a yi uwan da tsawo zuƙuƙukai da zurfi zan ce to sai a sa wani a katangan ƙasa wani a sa shi a tsakiya wani a sa shi a sama sai a sa mutum sannan sai a mayar a ciki sai a rubuta cewa wannan mutum da wane da wane da wane a wannan halari amma ba tare aka sa su wani wato rike ɗabaga ɗabaga ne sai ta jikin kan, eh, bango ta fuskacin gabas ta nan ake yankawa a saka mutum sai a rufe sai a zo sama kuma a sake yankawa a sa wani, sai a zo sama a sa to ma- makabartu irin wanda sukan zama sun shahara din nan ana kakkai mutane to dole kan zama haka nan kamar wadi salam a a najaf wanda aka kawo ruwa cewa wanda aka bizne shi a nan shi ba- ba tambayan kawai saboda haka mutane sukan kai ko zuwa na kwa- kwanan nan mun tafi wadi salam da zuwa mun ga an jana'izozi da yawa an kawo wasu daga kasashe ne suna suna yin eh, wasiya a kai su can saboda haka tun da wurin ba yana da yawa ba ne dole kaga a yi dabara to akwai akwai kaburbura da yawan gaske kuma wuri dan kaɗan mutane kuma na da yawa to kaga flotin ma ba yana nufin in an ɗiba maka flotin ka ba kana da control ɗin ƙashiyan flotin da saman shi ba daidai da inda aka sa kan shi kenan aka aka mai aka bizne sauran ba naka ba ƙasan shi sai a- a yanka kuma a saka wani a ƙasa kuma in su kaburbar ma makabartun ma akan aka- aka- aka- akan tona a sa wani bayan wani lokaci bayan an daɗe sai a tona a sake sa wani kuma a inda aka sa wani adam in shi shi wancan ya zama ƙasa aka samu da sauransa bai zama ƙasa ba sai a mayar a rufe ko kuma aka samu wanda ƙasa ba ta ci jikinsu ba to su sai a kyale su amma wanda ƙasa ta cinye jikinsu sai a sake haƙa a sake sa wani to kaga to kaga ma kulotin ma ba naka bane na wani wani mai mai hikima ya in ya ɗibi ƙasa yakan ce to kai wannan ƙasa kan wane ne fuskan wane ne haɓan wane ne don wasu haka ne dusu dacen jikin mutum ne yanzu ya koma ƙasa sai a kwaɓa shi a yi- a yaɓe ko a wani yan su hidimomin da ko da ko bil adama ne ya narke ne zama shi ne kan ce to kai wannan ƙura da na ɗebo fuskan wane ne hancin wane ne bakin wane ne kuma na wane ne oh da yanzu bai ka gani ƙasa to ba ku ga wannan ba wasarar amwaluhum lil warisi dukiyoyinsu suka koma na magada wa azwajuhum li qaumin akharin matan suka zama nau'in su mutane ba ku ga wayannan ba na'am kun gani yawa dun dun dun dun mutum a raya ya ga irin wannan bila adadin in ya tuna sai ce ina wani sai a ce haka ne yaya kaga ya lalle haka mutuwa ta zo mashi ba zata dukiyar da ya bari ba ya- ya tafi ya bari magada sun sun raba in kwana biyu kuma sun ma ba su ya zama duk gaba to kuma yaya matansu ba sun zama matan wasu shi an manta ya tafi kenan an gaba lafiya hasanatin yaziduna wala min sai'atin yasta'tibu ba kuma za su iya ƙara kyawun ayyuka ba ba kuma za su ba su dama su kawo uzuri na munana ba da zaran an mutu shi kenan an gama sai a rufe yanzu ba zai ba za a ba shi dama ya yi sallah ko ya yi azumi ko ya yi istighfari ko ya yi addu'a ko ya yi wani abin nan ba a rubuta masa lada an gama kuma ba za a ba shi dama ya kawo uzurin aikin da ya yi ba don anan ne ake ake ake is- isti'tabi mai sha karo da wannan kalma ne yana nufin ba da dama a yi uzuri shi yasa akan ce bidan tuba amma ba bidan tuba ke ta hakikata yake ne ba yana nufin ba da daman uzuri ne ce ayi la yumkinu lahum ziyadatu fil hasanati ba yiwuwa su kara kyawawan ayyuka da kashin kansu ake nufi wasu in an an wata magana sai su ɗauki maganar su kai ta wani babi na daban sukan cewa ai mutum ya mutu shi na ayyukansu sun yanke eh daga gare shi to amma tambaya za a yi wani aiki amfani shi wani yana iya aiki amfani shi eh amma shi kasan kansa zai zai zai ma kansa aiki a shine ma'ana wannan bai kora wani wani ya masa addu'a ba addu'an ta amfane shi kamar ya ya ya bada masa gafara wajen Allah Ad- eh, ad- ad- wannan addu'a ya sa- ya amfane shi ko kuma ya yi sallah ya ba shi lada ladan ya amfani shi ba a kora wannan ba alwala ai don wani sun ana magana sai ga sun dauki sun dauki maganar sun kai ta wani babi na daban to wannan yana kare nufi su a kashin a kashin kansu ba za su iya yin aiki mai kyau ba wala ɗada ba an ya tadi ba an yarda Allah minhu min fisayat ba kuma za a ba su dama su bi yardan Allah Allah ya ji musu kan wani aikin da suka yi ba kamar ba su ya su kawo uzuri ke ba za ba su dama ce ce to kun yi kan ce to ai ka daga da ka ga wani mun sa wani ba mun karanta wani abu mai kama da wannan batun cewa idan idan ka makara ina ba da misali ce kamar inda idan kuka yi alƙawari da mutum za ka zo lokaci kaza sai ka zo a makare ka ƙara kamar awa guda kofi sai ka ba shi uzur ka ce ai mota ta yi mana ta lalace mana a hanya ne a yi haƙuri sai ce to ai baba isti ita bi ke wato ba da daman a uzuri ka ce ka kawo uzuri ga wani abu a ce maka to shi ke nan ce ana daɗe yana ta jiran ka ce ai mota ta lalace a hanya ka ji da ce to ai ba ko to isti ita bi ke to idan mutum yana nan yana nan duniya in yi zunubi zai iya zai iya zuwa yana magiya zuwa ga Allah ce ya rabu ba wani uzuri na zan kawo kuma isi ba wani uzuri illa ya kaka ana ni ni kuma ke kasan zuciya na na je na sa ba ba ni da ubangijin zai yafe min in ba kai amma kai kana da wanda zaka yi azaba da yawa saboda zaka yi na tuba a yafe min to ga isi ta ga ga wannan akwai wannan daman amma mai wa wannan magiyar naka yi amfani ka a ce to shikenan tun da ka tuba shikenan to amma a kabari fa mutum da ya je kabari yanzu zai zai kawo hamza ne ba wani hamza akwai kira'an ya sta'atabul ko ya sta'atabul kana iya bina alal majhul ba za a ne ba za a ba su dama su biɗi tuba ba kenan ko kuma shi shi mutumin ba zai nemi ba za a ba shi dama ya duba ba in dai har ya yanke daga gidan daga daga da wannan daga wannan gidan da ake iya bidan hamzari din ya zuwa gidan dawwama ya je gidan sakamako an gama ya ce wa zalika li'anna istidad al-hasanat wasu itaba sayi'at innama huwa fi darin takali yawa saboda wannan kuwa domin shi bidan ƙara kyawawan ayyuka da bidan tuba mana ce bidan tuba kawo uzuri a gidan taklifi ake wahalatul hayat a gidan rayuwa wa amma al'akhira ba huwa darul jaza lahira ko gidan sakamako ne tun da ya je gidan sakamako an gama yanzu za a yi mishi sakamakon abin da ya yi ila iyaka in khairan khairan in sharran sharran yanzu ba za a ba shi daman ya khair ba ba za a shi daman ya kankara sharran an gawa fa yau mai izin layan fa'ul lazina zalamu ma'adaratuhum wala hum yasta'tibu nan alqur'ani a rannan ba za a ba a wannan rana wanda suka yi zalunci hanzarorinsu ba zai amfani su kuma ba za a ba su dama su bi tubawa fa in yasbiru fa naru masawallahu wa in yasta'tibu fa mahum min al-mu'tabin wanda alqur'ani in sun in sun daure to dai wuta ce makoma kaki subhanallah Allah sauki ko a dore ko kar a dore isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum in an zo ana jaza'i kawai ba abu batun ko ya ko cije da ya ciwo ko ya dinga kururu a dinga iya hudu ɗaya ne jaza'i ne ga shi nan kawai ana sai da ce to in sun ma daure makuta ce za su koma in kuma sun nemi su kawo uzurori ba kuma za a ba su daman kawo uzurin wato ma'ana ba za a saurare su ko da sun ce ya ubangijinmu wannan abin da muka yi sakenmu ne sakacinmu ne mun cuci kanmu faruwan mala'iku da aka wakara su sai ta musu ka abin da aka ce a musu idan sun kuruwa su mala'ikun masu azauta su kashe musu manzanni ba su zo muku ba su sun ba su gargaɗe ku ba ba su je muku in an yi wannan aikin nan za a zo ba su sun gaya man to kuna kuna kururuwan mai eh ni kuma ba ba ba ba hamzari ana to ana to shi yin irin wannan ya gabata a hudu ba ta 82 shi yin irin wannan mun yi magana kai batun istitabi ko mutum garin nan an riga an gama sai dai sai sakamako to bayan da amirul mumin alaihi salam ya faɗakar da mutane dangane da gushewan duniya da karewanta wannan tabbas bayan an faɗakar da kai ita duniyar nan ba dawama take ba mutum kar ka rudu da cewa tana nan tana nan amma baka na'am duniya za ta kare lokacin wa'adin karewanta amma ba duk mutane za su zauna gaba ɗayan su har karewanta ya zo ba kamar ana ta maganar ranar hurin ƙaho ba ruwanka da wani hurin ƙaho kar ka damu da wani hurin ƙaho hurin ƙahon ka mutuwan ko an ce maka za ka ta rayuwa ne hawa sai an hura ƙaho ran da ka mutu shine kar ka dinga tunanin cewa tashin kyama za a daɗe ba ai ba ran da ka mutu tashin kyaman ka ke ka rika tunanin tsakaninka da mutuwan kai shine ya kamata ya dame ka tsakaninka da lahira mutuwa kaga ba nisa ke muka ce tsakanin tashin kyama da nisa tsakanin tashin kyama nan da nisa a wace shekara za a yi tashin kyama tambaya wannan an ce mutane sun sha tambayan manzo Allah irin wannan tambayan sai an sa musu da amsa mai hikima akwai wasu gungu mutane da suka zo suka ce matasa yaushe ne ta kyama sai manzo Allah ya dube su sai dubi wani yaro a cikin sai ce kafin wannan yaron ya rayu kafin ya tsufa kiyaman ta tsaya to ma'ana shi wannan yaro shi ne karamin su ɗan karamin yaro kila kamar ɗan shekara goma su kuma ɗan shekara hamsin sittin saba'in su ne suka ce matarsa sai aka ce kafin wannan yaron ya girma sa'an kiyaman ta tsaya to shi wannan yaro ɗan shekara goma in ya zama ɗan shekara saba'in nan gaba nan da shekara nawa kenan to su 'yan shekara saba'in a ranar lokacin suna yana to kiyamun su za tsaya kenan ma kaga wato kafin yaron nan ya girma kiyamun ku ta tsaya ma'ana mutuwa ko kuma in mutum ya ce me yaushe ne sa kiyama sai ce me kai ta ne ji domin ka haka dai manzo Allah ka an samu su da hikima kiyaman ka mutuwan ka yawa ba da za a ce duk za a gama rayuwa ne irin na wa'annan butterfly din za ta tsaya mutu gaba ɗaya to sai ka ce yaushe ne yaushe ne tunda ka san gaba ɗaya za a mutu to gaba ɗaya ka ce maka za a mutu ran da ka mutu kai kiyaman ka kenan saboda haka karka rudu da cewa akwai mutane ko ka mutu akwai mutane kafin a haife ka ma akwai mutane ana ta mutuwa har aka haife ka ana ta mutuwa har ka girma amma ana nan kai ma za ka mutu shi ne ma to tun da ya tunatar da cewa ita fa duniya tana karewa sai kuma ya tunatar da cewa to kuma a yi tanaji don inda za ta faman ash'arar taqwa qalba baraza mahala to kullum shi sharifar ri yakan yakan shi su kalmomin amiru mai yake burge shi mu wa'azi muke so amma shi kullum sai ya koma na wuraren da ka dubi inda ce wani lokaci na kan kyale zaƙin luga tun da mu ba laraba ba kuma dai mu dai kawai wa'azi muke karanta amma dai luga ɗin ba da daɗi faman ash'arar taƙawa ƙalba baraza mahala wa faza amala faza amala ko amaluhu ne ومن أش... فمن فمن أشعر التقوى قلبه وبرز مهله و... وفاز عمله هكذا تو kaga shi wannan abin ya da ya burge shi da ya jero kalba mahala amala shine sai to duk wanda ya jiyar da mai ziyarma zuciyarsa da takawa wato ya sa takawa a zuciyarsa ke wato ya lizamta takawa a zuciyarsa da'iman yana domin shi'ar luzumi ne don haka ana kiran ma tufan da ke taban fatan jiki ana ce masa shi'ar wanda ke saman jiki ana ce masa bifar wanda ke taban wata tufa amma wanda ya fatan jiki sunansa shi'ar to in mutum ya ya sa shi'ar ɗinsa ya zama takawa to takawan ya don ana ce masa shi'ar ne saboda mulazama saboda shi ne ɗan faru da fatan jiki ya lizimci fatan jiki to man ash'arar takawa kalba wanda ya lizimta ma zuciyarsa takawa ma da'iman zuciyarsa tana takawa ma'ana me takawan zuciya zuciyarsa tana gamuwa da Allah wannan abinda ake ce mai takawa shine jiyar da zuciya zuciya tana tuna Allah ta yadda tuna Allah nan ya sa ta tana ta mutum ya zabura ga aikata abin da aka umurce shi ya hane shi abin da aka aikata shi to ta kawa ke idan idan mutum yana yana sakaci da da'a baya da'a kuma yana saban Allah bai da takawa ke duk mai saban Allah bai da takawa dun saba ma Allah rashin takawa ne din da ya jiyar da zuciyarsa ta kawa ba zai saba ma Allah to wanda ya sa ma zuciyarsa ta kawa yana yana tanin Allah yana ganin sa ganin da ya sa har ma ba zai saba masa to baraza mahala mun ce ainihin ainihin a larabci man aka ce mahala yana nufin takaddum ne akan aikin alkhairi hasatan hasadan aikin alheri akan ce mishi akan ce wanda ya tsere ma sauran mutane a ayyukan kirki akan ce ainihin ai wannan faƙa mahala wa ainihin ya tsere ma tsararrakinsa kenan a aikin kirki to sai kuma aka ce baraza wato ya bayyana ya bayyana ya bayyana fifikonsa kenan ya nuna ya tsere masaura kenan da aikin alkhairi wa faza amala kuma ainihin ya yi aikin da ya sa jaza'in aikin ya sa ainihin ya rabauta don haka ne zo da ba a ce faza amaluhu ba sai aka ce faza amala domin shi shi faza din fauzi din ba yana koma ga aiki ba yana koma ga shi mutumin da ya aiki sai ya sa aka ce amala faza amala a ce faza amalu ba amalu ya sa nan ok to ya mai da amalu fa'ili ke nan ya sa mana amala ne wanda kuma ke nufin shi shi mutumin ne ya fauzi sakamakon shi amala ya zama mafi'uli ba fa'ili ba wato ainihin shi ya rabautar da aikinsa ke in ko faza amaluhu aikinsa ya rabauta ke nan sai ce aina la ila jaza'i amali kaga bai mai da amal din a matsayin fa'ili ba mafi'uli ne shi shi shi mutumin kan kansa ne ya fauzi ya fauzantar da aikinsa sai ce faza amalu faza amalahu amma amalahu din ma zai yiwu aikinsa ya kaga ai ai an ce ba a ce na farko ce ya ce bara ash'arar taqwa qalbahu ba qalbuhu ba ko ash'arar ash'ara shi mutumin ne ya jiyar da zuciyarsa kaga kalba ya zama maf'uli to kuma baraza mahala mahala shi ma ya zama maf'uli to sai ce kuma faza amala shi ma amal ya zama maf'uli amma in ka mai shi fa'ili ma ba damuwa yani yana nufin shi aikin nasa ya rabota kenan amma ya fi kama da cewa shi ne ya rabotar da aikinsa wato shi ya rabotar da aiki shi ya rabota da yin wannan aikin kenan ma'ana to fatabilu habalaha to mun fasara baya cewa ita bala ana nufin ainihin idan mutum yana farauta abinda ya cafka shi ne aka ce ai ita bala kaza wato ya je farautan abu kaza kenan ita bala gazalan ma'ana ya je farautan ya farauci barewa kenan to sai aka ce to sai ce ainihin ku farauci mafarautanta to a nan an ce lamirin yana koma ga ita ta kawaɗin ita bilu habalaha nan ce iktadimu fursataha wa alaikum bi sha'niha to haɗin nan yana komawa ga menene takawa yake kun itabilu habalaha habal kamar wato kamar ko ma'ana ku ɗauki dama ku farauto ta me ke me za a farauto takawa wato ta yadda ainihin zai zama kun domin an ce wanda ya jiyar mazuciyarsa da takawa shi ya rabauta to ya zama to yanzu ku ku kokari ku ga cewa kun sami kun yi amfani da daman nan da kuke da yayin da kuke raye ku sa ma zukatan ku takawa har ku je ga Allah bi kalbin salim yau malayin fa umarun wala banun illa man atalla bi kalbin salim to nan tun a yanzu ne yanzu ne ake ake yin kalbin salim din san sai a mutu a je wajen Allah da kalbin salim ko kuma an je lahira ne ake kalbin salim idan mutum ya ya mutu da kalbin saƙin to zai tashi da wani kalbi ne kalbin saƙin in mutum ya mutu da kalbin salim zai tashi da kalbin salim kaga man atalla bi kalbin salim wanda ya yi aiki gir anan ya sa zuciyarsa na da takawa to shi ne zai tafi lafiya lau to fata bilu habalaha ma'ana ku ganamci wannan fursa na kamata ta wa'alamu liljannati amalaha ku yi aiki don aljanna irin aikinta ya bayan mun karanta wani wurin da yake cewa ba fa a roɗan Allah da aljannansa amirul mai yake cewa ba fa a roɗan Allah da aikinsa da aljannansa ba zai yi mutum ya aikin aikin mummunan aiki a nan sai ya certificate ɗin ƙarya sai ya je a nuna mala'iku sai a haka tsara aljanna kawai sai a ce ya wuce ya yaudare su to ana yaudara a mai hasa dukkan kare ko tun ba ma a nan kasan ba kaji kaji dafta dafta iri iri daftotun karya to amma a lahira ba a certificate din karya ko kana tsammanin za a yaudara a yaudare Allah da mala'ikunsa ko mala'ika ba za ka yaudara za ba bantar Allah ko kuma ana ba da rashawa ko da kalamiya ne ko da marai da cewa ya bare a idawa tare mu ai na saba da kai idawa kai mutumin kirki na san ba za ka zai sai mun za ka ji daɗi ce to wuce ai ba zai yiwu ba ba wani ba ba batun rashawa a nan abinda kai kawai ba ruwan mala'ika to ka gani sai wala ka kai in kana son aljanna kai aiki don aljanna kar ka roɗi kanka da cewa za a ro za a ro ya kamar da bayan amiru cewa ba fa a roɗan Allah a aljannansa ma'ana ba a mummunan aiki a roɗi Allah ya sa mutum aljanna amma ana roɗon mutane aka roɗi mutane wani zai zama wali a wajen mutane su ba shi martaban wali saboda a bayyane a wajen su wali ne saboda walicci ne nuna a waje sai su kyautata mishi zato cika a wannan a wali ya duk a ta yabansa amma Allah kuma ya san abin da yake a ɓoye amma su ba su sani ba to kaga yana yaudaran wani ke saboda zai ba a yaudari Allah wanda ya ce yana yaudaran Allah yana ya yaudari kansa ne kawai tunda ba zai yi a yaudari Allah ba amma na yaudaran mutane to kar ka ɗauka ana nan duniya ta yi ka yaudara kaga yaudaran ta biya ka ka cimma wani buri da ƙarya da yaudara ka cimma wani buri a nan duniya to ba a cimma burin lahira da wannan in ma ka ci wani burin duniya da karya da yaudara ba shi kenan ba ai gobe kiyama za ka ɗanɗana don za a kawo magana za a dawo da magana saboda haka ku yi aikin aljanna aikinta wato aikin da za ku iya shiga cikinta kuma ku yi musabaka ku yi tsereniya don aljanna tana da yawa ba hawa ɗaya ba ne ita rige-rige duk inda kake iya zuwa ba in ka je za ka hana wani bane duk inda za ka iya zuwa za ka iya zuwa wani ba zai hana ka ba fa inna duniya lam tukhlaq lakum dara maqam duniya fa ba a halitta muku ita a matsayin gidan zama ba amma tun farko ba Allah ta'ala bai duniyan nan don a rayu a rayu ya ka dike nan a'a wa inna ma khuliqa lakum majazan litazawwadu min hal a'mala ila daril qarar to wai ba ba ba ba dauka ba ai muku duniya gidan zama ba amma ga ku a zaune a ciki eh amma ba gidan zama bane ga ba anan shi an halitta muku ita ce ita aljanna duniyan nan ne domin ta zama wurin ƙetarewa majaza wanda za a ƙetare lita zawwadu don ku yi guzuri min ha daga ita duniya guzurin aikin kirki min hal amal ayyuka ku aiku guzurin ayyukan kirki iradarar karar ya zuwa gidan tabbata da sannan a hudu ba na gaba za mu karanta wani abu da ya kama da wani shi ma ya kama da zuhur wanda amiru mai yake nuna cewa kowa ma yana aiki kowa kuma yana ɗiban guzuri kuma kowa zai tafi da har wani har mai mummunan aiki shi ma yana ɗiban guzuri ne sai dai mummunan guzuri da mai kyakkyauta da aiki da mummunan aiki duk suna ɗiban guzurin tafiya ne to amma an halitta muku ne don ku nemi guzuri amma ma'anansa nan an halitta don ku ɗebi miyagun guzuri ne don ku ɗebi mai kyau amma wasu miyagu za su ɗauka ba ga ala ya hada da ya lama hada ta kowa zai ɗebi guzuri guzuri shine abin da kake ɗauka tare da matafi ke ɗauka na bukatunsa wanda zai tafi da shi a matafiya inda za shi can abubuwan da zai bukata a can kamar wanda za shi haji zai ɗauki abubuwan da yake da bukata a can na yin abinci da waɗansu abubuwan da za a ce ai ba a samu a can sai ɗauka daga nan to amma a nan lahira aikin kirki ake guzurinsa ba ana ɗiban su gishiri da daddawa ba ne da irin waɗannan wanda akan sa in ka je maka ba daddawa amma a lahira akwai in kai bahaushe ne kana son ka ci daddawa da yaji duk akwai to kaga ainihin me za ka yi anan kyakkyawan aiki yawa kyakkyawan aiki za ka yi fakunu min ha ala aufaz to ku kasance a cikinta min ha daga gare ta ita wannan duniyar wadda take maketara ce ala aufaz a bisa gaggawa ujila ka ci sai ka ci da sauri da sauri da sauri da sauri dama ka samu maza maza maza maza kama an ce an ce maza a zo a shiga a hau jirgi to kaga mutum girgiri girgi na ɗaya ɗauka abin da zai iya ɗauka da sauri da sauri yanzu tun da ka san za a mutu maza maza maza maza kaga kana da rai kar ka jira sai gobe ka yi wani abu maza maza kai ta yaga ka ɗiba wannan ka ɗiba kana ta ɗiba abin da zai yi duk ka tafi da shi rayar kana ta fama da sauri da sauri kar kai sauko su mutuwa ta zo in kai zoba zoba ka ce na yi gobe in ka mutu ba ko na yi balanta na yi baɗi ko in na girma ko in na gama makaranta na yi ko in na kama aiki ban da wannan yanzu yanzu kawai kai ta kai ta kai ta kai ta ɗiba kai ta ɗiba kai ta ɗiba da gaggawa wa ƙarrabo zuhur ku gabatar da baya don abin hawa ana akan hau bayansa ne saboda haka ana ce ma abin hawa zahar saboda abin hawa bayan shi ake hawa dangin dabbobi kenan ma'ana ƙarrabo a nan za mu ce ababen hawa ne marakib kenan ya a wannan zamanin sai ƙarrabo marakib ku gabato da abubuwan hawa zuhur yana nufin bayanni amma baya a kinaya ne ga dabba wanda ake hawan bayanta idan kana kujila za ka tashi maza maza ka tara tsakayenka maza maza ka jawo doki kusa ka kawo ka ko ba ka bani to shine kamar wato maza maza maza maza maza kai ta ɗiba ku gaba ku kawo abin hawa da sauri lizziya domin tashi harka don ma'ana kinaya ga yanzu kai ta tanajin tafiya tanajin tafiya din nan na mutuwa kamar yadda tani mai sanya mai gaggawan yana gudun in bai kinkin tsaya ba jirgi zai tafi ya rabu da shi to haka za ka yi kana kana ta gaggawa kana ta gaggawa kana ta kada mala'ikan mutuwa ya zo kawai kuma shi ke ba sauran aiki saboda haka da ka sami dama malam da ka sami fursa ga su ko fursosi na sana ta tafiya fursa sana ta tafiya dare da rana da daddare fursa ta zo ta wuce rana ta zo ta wuce ana nan sai a ce wata kaza sai a ce wannan watan rajab ne shi kuma fursa ne na kaza da kaza sai ya zo ya wuce sai sha'aban sai ramadan shi kuma fursa kaza raman da darare muhimmai dararen layalin kadar dararen goma ɗin nan daren idi fiyar ran idi eh ya wuce ana nan babban sallah ma lai yake shi kenan ya wuce hajji ne mai ya riga ya wuce wannan kuma yanzu ana na ana shekara ta cika hakan ana na ana na ana har hada maka shekaru daga ji ana shekara tun ana ɗaiɗaiku a yi gomomi shekaru ma don allah nawa ake ba gomomi ne ban an daɗe ko ana ɗaruruwa ne gomomi ne in an daɗe gomomi ne kawai ba a yin ɗaruruwa shikenan kuma sai mutuwar ta zo ko kuma ta zo ma ba zata don kowane lokaci tana zuwa to yanzu tun da ba tabbas ba ne ko da tabbas ne ma aka ce duk wanda ke dare sai ya sami shekara saba'in sannan zai mutu in an ƙara masa bonus ne in ba ƙara ba kuma to amma dai garanti saba'in zai yi kafin ya ka gani malam ya yi sake ai sai ta kokari ya ta ɗiba ce to tunda ina da ƙarfi yanzu kafin tun kafin 60 bari ka gani ba sai ce bari in jira sai 60 sai ita ce ita ce tara da yawa in yayi 70 din kaga kuma sai ita ce to to yanzu fa tunda an cika 70 ba ko da lokacin mutuwa za ta iya zuwa sai ita ce ita ce ka to ba na tambaya haka ne akan yi akwai garanti din zuwa 70 din ne ba garanti na ko nawa ne to ka gani saboda haka maza maza ku yi ta ku ta tanaji to nan akwai sharhi ya kawo sharhin ibn abul hadid amma cikin abin da ka faɗa ne da hausa yana cewa ainihin amirul yana yana umartar mutane da su gaggawa ne wajen maza-maza kamar yake sai ya kamanta shi da tashin matafi tashin matafi nan da nan gidi-gidi yana sauri kasa ina abin da yake ƙoƙarin yana maza-maza ya harhaɗa kafin ya tashi saboda ɗan gajeren lokaci ne kamar misali matafi wanda ke shirin zai tafiya kamar sa shi haji kasa yana harhaɗa yana haɗa lokacin za a kira shi a ce masa a zo a hau to kuma ran da ana nan kuma za a ce za a dawo shi ma za ga yana ta ƙoƙari ya kammala komi ya harhaɗa bin ya dawo to haka ma wanda ke raye a doron ƙasa tun da shi ma zai tashi saboda haka shi ma ya kamata ya ta tanadi kamar irin wanda domin tafiyin da zai bar wuri maza maza maza maza ma'ana da ya ta ayyukan kirki ya ta ayyukan kirki har da mutuwa ta zo su shi kenan magana ya kare ya sai ya tafi kawai tunda inda da zarar mutuwa ta zo batun guzuri ya kare kuma abin da ya dauka da shi zai tafi shi kenan insha Allah da yake da sauran lokaci za mu shiga hudu ba ta gaba a gurguje shi wannan kamar da mukan yi mukan karanta sannan mu zo mu shari shi ma wannan zan dan karanta da tarjama da yake shi ma wannan ya yan gutsutsuro ne kamar wancan shi wannan gutsutsuron yana da yawa daga cikin hudu ban yayin shekaru farodi ba hudu ban ya kawo mana duka ba wani lokaci nukan so ɗauko hudu ba nan gaba ɗaya in karance ta amma sai na ga sai in ga cewa amma ta karo da hudu ba na farko sai in ga ta yi tsawo na biyu kuma a wani wuri za a zo a same ta a cikin najir balaga din ya gutsuri nan wata sai dawo sa kuma sa yi tsawo sai ga a cikin najir balaga din zaka dinga ganin hudu ba ɗaya amma ya yi gutsutsura su wani wuri sai yanko an wani lokaci yanko an to ba dai za mu iya ganin hudu ba doka ba amma wani lokaci mukan kawo kammalalliyar hudu ba din nan kuma wata hudu ba ta gaba da uku nan mai ibn abdu ce yu'azzimu Allah subhanahu wa yadhkuru al-Qur'an Qur'ana wan nabiyya wa yadhkuru nas a cikin wannan hudu ba Amirul Mu'minin yana yana girmama Allah wato yana faɗin sifofinsa na sifofin Allah ta'ala na girma da ɗaukaka kuma kuma a ciki ya ambaci al-Qur'ani yana yaba alkur'ani sannan kuma ya yi bagana dangane da annabi sannan kuma ya yi ma mutane wa'azi wannan sharifar dai ya gugutsuro mana bangare daban-daban ne kamar a wancan a mukaddama da cikin cikin hudu ɗin ya kawo mana mukaddama dangane da allah da annabinsa sannan kuma ya zo cikin wa'azin ya ɗauko mana wayan ko mana bangare na zuhudu to wannan ma shi ma cikin irin wannan ne nan a ciki sai ya yanko wani abu dangane da sifofin allah a cikin hudu ɗin ya ce wan ƙadar lakun duniya wal akhiratu bi azimmatiha wa qadhafat ilayhi samawati wal arduna maqalidaha wa sajada lahu bil gudu wal asari al ashjar al nadira wa qadahat lahu min qudbaniha an niran mudi'a wa atat ukulaha bi kalimatihi thimarul yani'ah wannan amirin a cikin hudubansa bayan ya ambaci allah ya godiya gare shi sai sifata shi da wa'in sufofi daga ci sharifa rai sai ya goma na kaɗan ciki yana cewa wan ƙadar lahur duniya wal akhirat bi azimmatiha ainihin duniya da lahira da ragamominsu duk sun miƙo ya zuwa gare shi ma'ana ga allah ta'ala wato duniya da lahira sun miƙa ragamominsu Allah ya ja su yadda ya gada ba wato ma'ana sun sallama shi ma'ana kina ga cewa Allah ta'ala shi ke tasarrufi ikon tasarrufi shi kadai yadda ya gada ma al'amarin duniya da lahira shine sai aka nuna cewa su duniya da lahira ne suka sallama mashi yana ya sarrafa su yadda ya gada ma wa qadhabat ilayhi samawati wal ardu maqalidaha kuma sammai da ƙasa duk sun murga masa makullansu shi ma duk kinaya ne ga cewa Allah ke da ikon tasarrufi ma'ana sai aka ce Allah ta'ala sammai da ƙasa duk sun tattara makullansu sun miƙa masa makali ana muna iya ce masa ainihin ainihin kalman daga miqlad makali jam'in miqladi ne ko miqlad miqlad shine abin makulli duk muna ce ma ana ce ma wani lokaci muka ga da hausa ma hausa musa sukan ce makulli mabuɗi to akwai bambanci tsakanin biyu wani lokaci akwai wani lokaci babu domin wani lokaci mabuɗi shine wanda akan sa a buɗe to wani lokaci kuma da shi ake kullewa saboda haka zaka ce makullin mota ce a makullin mota ko dai mabuɗin mota dai hausa suka yi wannan amma dai amma ainihin makulli asalan shi wanda ake kullewa ne yakan iya zama daban da mabuɗi saboda haka kaman kwado da kana ce kwado da mawuri kaga kwado anan ya zama makulli in za abin da ake sa a kulle wani lokaci kuma dai daga ana kiran mabudai makullai saboda ana kullewa da su to makali da mana ya ce musu ma'anar su da mafati ba bambanci da makali da mafati duk daya ma'ana mabudai sammai sun watsa mabudansu ma'ana ana har wala ana ce mataska haka ana ce mataska taskoki makali saboda in aka kokulla taskoki yan mabudan aka miƙa mutum kamar an katon sto an zuba kaya an kulle sai aka ba wani makullin me aka ba shi an ce ɗauki abin da yake so a sto ko ba ka bane kaga tunda mabudin hannun sun yi buɗe ko sai ɗewa abin da shi kaga ma'ana kaga kamar an ba shi sto ɗin ne tunda aka kulle aka miƙa masa mabudin to sai aka ce su samai da ƙasa sun watsa mabuɗansu wato ma'ana sun tattaro mabuɗansu suka miƙa wa Allah da amma hakikatan ba wato wannan hikima ce ta amiru ne yake faɗi wato kata hakikatan Allah ta'ala shi wanda ya sama da ƙasa kuma ke sarrafa sai da gada to amma sai aka ce su sun miƙa musu makullai wato sun sallama ya juya sai da gada mabuɗan taskokinsa ma'ana taskokin sama da ƙasa ma'ana arzikokin sama da ƙasa duk makullinsu na wajen Allah saboda haka Allah ta'ala yana iya buɗewa ya ba wanda ya gada mai hana wanda ya gada shi ne ma'ana wasajar lahu bilgudu wal asali al ashdarun nadara su kuma ashjarun nadara shuke-shuke itatuwa kenan da masu rai nadara ma'ana kinaya ga masu kyan gani kwarra kenan masu kyan gani su kuma suna masa sujara wato itatuwa tsirrai ke da duk gaba daya tsirrai gaba daya ma hadda in mun ce tsiro hadda ciyawa ba to amma a shijarun nadira tsire-tsire masu ban sha'awa duk masu rai ma'ana masu rai kwarra duk suna mashi sujjada safiya da yammaci wa qad hadlahu min min qurbani han niranul mudi'a kuma ainihin an niranul ni an qurbana an niranal nirana ne ba niranu ba ko nirana ko niranu an niranul mudi'a to kuma su itatuwan nan sun buro ƙadaha shi ne ainihin fidda wuta sai mu ce mishi fura wuta ko kunnawa ko cinnawa ta da wuta dai wato ko fidda wuta din ya fi to ainihin ha ainihin rassanta itatuwan nan kira ga ashijar din nan daga ainihin rassanta suke fitar da ainihin haske wuta mai haske wato ainihin daga itatuwa itatuwa ana tattaro itatuwa wanda suke dacen ɗanyu ne suna da rai sa suna sujara sai kuma idan aka yanyanka su aka shi su kirare sai kuma a sa hura musu wuta sai su fidda harshen wuta har ya bada haske ko kuma ya bada dumi don ana amfani da wuta wajen ganin haske ana amfani da shi wajen dafe-dafe da sauransu to su ma'ana su su itatuwan nan da suke suke sujada kuma suna fidda wuta gare shi ga Allah ta'ala wata sun sallama sai yadda Allah ya juya su wa atat ukulaha bi kalimati thimarul ya yani'a athimarul yani'a kuma ita ƴaƴan itatuwa nunannu su kuma suna bada abinci cikinsu abin da aka ci a ɗanɗana kamar su dangin 'ya'yan itatuwa wanda ake ci to su kuma suna bayarwa da kalimati ma'ana da kalmomin allah ma'ana da takwin ɗinsa da umarninsa umarninsa takwini wato sai ya zama bisa umarnin allah kuma sai ya zama itatuwa suna iya ba da 'ya'ya masu daɗi su nunannu a ci a ji daɗinsu kuma su yi sujada safiya da yammaci kuma a sassare su su fito da wuta ce amma sai magana amirul mu'mini wala Allah shi ne ma ya burge shi sharifu rariya ya koma na wannan sai ya nuna su wa'annan abubuwan su suke yi wato bai ce shi Allah ta'ala shi duniya da lahira yake ji a so da ga dama sai ce duniya da lahira sun miƙa ragamominsu ya zuwa gare shi sama da ƙasa sun miƙa makullansa ya zuwa gare shi kuma itatuwa ma masu rai suna sujada gare shi kuma su suke fidda wuta daga busassunsu sannan kuma su suke fitar da 'ya'yan da ake ci da umarninsa in yi ce ku fidda 'ya'ya ku nuna nan sai su nuna ma'ana amma ba a sharhi da sanu za mu ji ma'anan shi yana nufin da ainihin umarninsa takwini ya riga ya biɗab ya yi hakan ya shirya hakan to amma sai aka ce bi kalimati ba sai ya ce ku nuna ba ya riga ya shirya musu nunuwa sai su nuna kawai to na yi kuma lokaci na hararan mu na so kammala wannan gaba ɗayan hudu ba min ha daga ciki wa kataballahu bayna azhurikum natiqun la ya aya lisanu wa baitun la tuhdamu arkanu wa izzin la tuhzamu awanu wannan kuma amir maina anan yana yaban alkurani yace kuma Allah ya rubuta muku littafi wa kitabun lahi kai wa kataba wa kitabun lahi ga littafin Allah nan baina azhurukum tsakaninku a tsakankaninku gashi nan a hannu shi wannan littafin na dikun laya alaya da sanu mai furuci wanda harshensa baya baya gajiya kullun yana ta magana da a littafin Allah ke kula da kwanan ta magana da ku yana ce ai kaza a barka ba ku lura fa da kaza ba ku ga kaza ba ko yana ta magana yana ta magana ya taba ya taba gajiya bai taba gajiya ba harshen sana wannan shi ma ke naya ne da sun an zo sharhi za mu je wa baitul latu da markano kuma gida ne shi alqur'ani wanda ba a rusa al'amudansa an yi an yi ginshiƙan gidan a dara ba ka san ginshikin gidan aka rusa sai a rusa gidan to alkur'ani shi ma kamar gida ne amma daram ba ka isa ka rusa rukunin shi ba la za ka rusa shi ya ki karɓar rusuwa ba za a taɓa rusa alkur'ani ba wa izin la to zama a wano ga ɗaukaka shi alkur'ani ɗaukaka ne ba a murƙushe mataimakansa idan ma- mataimaka alƙur'ani suka yi runduna to komai ƙarfin rundunar maƙiya ina jeshin layin ƙwahar rundunar alƙur'ani ke in rundunar alƙur'ani ta zama malam wasu rundunoni suka zo ko sun sun kai ami nawa ne ba batun dibijin dibi ko ami nawa ne inda suka kara da alƙur'ani yanzu alƙur'ani zai biji biji da su to shi ma wannan zamu zo sharhi zai ina kokarin kammala karatun na a gurgu so bare bar karatun ne dai mu huta dai insha Allah ma tsora nan gaba saboda na so mu kammala wannan gaba ɗayan hudu ba amma ba zai kammalu ba gaskiya Ah, da yake mun yi insha Allah mun shiga Rajab ko an ga wata shekaran jiya ko ba a gani ba to dai yau dai muna cikin Rajab ne babu babu tantama dama mun ce mu ɗauki ita yaɗin mu ɗauki jiya a matsayin ɗaya ga wata amma ba mu da labarin ganin wata har yanzu wani lokaci ban san dalili mutane ba su damu da ganin watan rajab da sha'aban ba na ramadan kawai ya dame su kuma shi ma na ramadan in ma ba su samun lissafin shi sai ya- sai sai ba su sanin lissafin sha'aban sai ya kai rabi sai wani ya ce yau yau sha biyar ga watan sha'aban ko- ko sai wani ce sha hudu dai sai ya ce "Ah, kun fara kenan sha uku ne to haka nan za a tafi da lissafi uku har sai an ce an ga wata wani ya ce shi ba gani to kuma haka nan an an- na- na- na shawwal kuma na sallah ai ta rigima to amma duk an gama rigiman an zo sallar laya kowa rana ɗaya ke laya duka sha mamakin masu rigiman watan nan an yi sallah ka kwana uku ba kai sallah ba ya kamata in an yi laya kuma ka kwana uku sannan ka yanka ragon ka amma sai ranar laya ka ji duk tare aka yi ba saɓani tabbatar kawai ba abin da ya da mutane da rigima sai ramadan kawai ramadan da shawara kawai suke ma rigima to ba- ba- har yanzu muna muna da sa rai mu ji duk mu sami tabbacin an ga wata duk mu lissafin mu ce ya tafi daidai amma dai ko ba shakka ko ko ta wani hali dai mun shiga rajab to ayyukan rajab na dan tunatar da mu wancan karon da tun ranar laraba kuma dan zai sake maimaita mana wannan watan tuba ne gashi kuma yanzu mun karanta kurban amiru yana cewa ainihin ai gaggawa ne ba batun tun da rajab ya zo ba- rajab din ba ka tuwo ba tun da wannan ga watan tuba ya zo sai ka fara kullun istighfari ga su nan ma'asurai daban-daban da kuma in su ma'asurai daban-daban na neman na bidan tuba kullewa ainihin a a watan rajab da kuma yin azumi ma ma ta yasara ko wasu mutane ba su da wani aiki sai in rajab ya kama sun dunga surutu kenan cewa ba a azumin rajab wai annabi bai yi ba wai annabi sha'aban kawai ne ya kasance yana sha- azumin sha'aban yana yawaita azumi a sha'aban har ma yakan yi azumci a sha'aban duk cika ya hada shi da ramadan amma bai taba rajab ba sai kaga wasu mutane suna rajab to sai kaga shi bai rajab din ba bai sha'aban din ba amma to ina ruwanka da mai yin sa- mai mai yin azumi mai az- mai yin azumi ya maka ya ci ya ci maka mene oho ya in in in- in kai kai rajab da sha'aban to ina karfin yin ramadan to wa ya ce maka wanda ya yi ya ce maka shi bai da ƙarfi na ruwanka kai kar kai da kai in baka bukatan yi ni ban gan ban san me zai mai abin da ya dame su ba da cewa kada mutum ya aikin kirki kai baka son kai shi kenan wannan zai ji- mutum yana neman guzuri ya je lahira da shi yana ta fafutukin guzurin sa ko ko ta ɗiwon guzuri ba shi ka haka nan ba ɗan faɗin ma ya wadata Ka- ka to shi kenan kai kai zaman ka mana me yana ka na rigima da masu yin ɗiban guzuri hmm? ɗiban guzuri ake yi a a- ako- a cikin masu ruwayoyi ruwayan ahlus sunna wal jama'a akwai wanda ya kawo ruwaya kowace rana na rajab sai da ya samu hadisi wanda ya nuna fararen azumin wannan tun daga ɗaya ga wata har talatin to kuma ga ga ruwa ne daban da man hudu bai to shi kenan manta da wayannan an san da zamu ba su kawai sai sun ga ana azumin rajab rajab ba na tsofaffi bane na kowa da kowa ne masu wayo duk masu wayo wasu na ce mashi anan hausa suna ce mashi wai azumin tsofaffi to ko kai ba tsoho bane kai daidai gwargwadon abin da kake iyawa na azumi az- azumin mukan ah, rajab da musamman in su kwanukai kwanuka muhimmai ko kuma mata ya sarari insha Allah walada duk azumin da kai kana da lada insha Allah in ka in in ka yi bangare ne farin alhamdu in ka yi abin da duk dai kai dai daidai gwargwadon abin da kai daidai ladan ka shike in kana iyawa kai duka ma duk ba- ba ba laifi kai ba insha Allah wala wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Allah ka gana da mu abin da muke karanta ka shirya da mu ta shirya da ke ciki ka ba mu ikon aikata wa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya Allah